أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu ko zaman mu na ɗari da hamsin muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu iko muka kai wannan wato zama kenan kuma muna fatan Allah ya ƙara muna falalarsa duniya da lahira kamar da yan uwa suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi to muna cikin wani littafi na as'ilatul qur'anil majid a mas'ala ta 600 sai lokaci mun halin sa malam ya koro da tambayoyi guda bakwai guda takwas afwan to sai mun karanta su amma ba mu samu ba da amsa ba kenan zamu shiga wajen ba da amsa da iznin Allah subhanahu wata'ala to tambaya ta farko da malam ya kawo cewa an ce Allah subhanahu wata'ala baya hana shi ya aikata abin da yake so kenan idan yayi ni aikata wani abu ya za a ce wato karitawa kafirai za ta hana shi ya turo ayoyin sannan kuma idan bai niyyar turowa ba to ai karyatawa kafirai da rashin karyatawa su duk ɗai ne in Allah bai niyya ba ba zai turo ba an gane ko kina sai yanda ya nuna cewa ashe yarda ta Allah da turowa tana da alaka ne da in Allah ya so shine zai turo ba abinda kuma sai hana Allah malam yace to kulna zamu ce aljawabu anil awwali kenan amsa akan tambaya ta farko annal man'a shi hani majazun kaman majazi ne an yi amfani da kalima amma ba ita ake nufi ba kina an yi amfani da kalima ba wurin ta ba ubbira an tarkil irsali bil ayati kenan ubbira bihi majazi ne kenan shi man'u da anka ce hani an gane ko ba ana nufin hani ba majazun majazi na ubbira bihi abinda ake nufi da shi an tarkil irsali daga barin turo ayoyi bil ayati da ayoyi ka annahu ta'ala kamar dai Allah kala ya ce wa ma kana sababu tarkil irsali ba abin da ya zamanto sababin da yasa ba a turo ba kinan nan kalima ta almanu ana nufin attarku abin da ya samu bar ayoyi ba mu turo su ba bil ayati da ayoyi illa an kadzaba bihal awwalun sai dan saboda magabata waɗanda suka gabace wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sun karitar da ayoyi to shi ko bari abu ne wanda ke da alaka da ganin dama amma an ce man'u hani kamar abu na wanda misali ka so kai abu aka hana ka shi ko Allah ba wanda ya hana shi abin da ke so to wannan shine amsar da malam ya bayar kenan an ce almanu ana ruhin attarku a gurguje wa an thani amsa kuma akan abu na biyu da an ka ce tambaya ta biyu shi kalma ta al-irsal tana ta'addi bi nafsiha an gane ko to kenan kuma sai an ka kawo ba'un anan me yasa an ka ce bil ayati ba a ce al ayat ba yace annal ba'a li ta'diyatil irsal ita wannan ba'un dan a yi ta'addina kenan ƙetarar da wannan kalima al-irsal ilal mursal bihi zuwa ga abin da an ka turo da shi la ilal mursal ba zuwa ga abin da an ka tura ba domin mu yi hattara wasu na cewa arrasilu wanda ya tura a duk larabci babu rasala balle a samu arrasilu an gane ko arsala na akwai yursilu to al-mursilu shine ismul fa'il wanda ya turo al-mursal shine ismul maf'ul wanda an ka tura, to al-mursalu bihi abinda an ka turo da shi. To kenan yanzu akwai bambanci tsakanin al-mursal da al-mursal bihi, al-mursal waɗanda aka turo ma ayoyin kenan mutane, al-mursalu bihi abinda an ka turo manzo da shi. To ita wannan ba'un malin yace wato annal ba'a li ta'diyatil irsali ila al-mursal bihi. Abinda an ka turo da shi shi yasa an ka kawo ba'un la ila al-mursal ba wanda an ka tura zuwa gare shi ba. Li annal mursal domin wanda an ka turo zuwa gare shi mahzufun an shafe shi wa huwa rasul shine manzo taqdiruhu wa ma mana'ana an nursila rusula bil ayati kidan ba abin da ya hana mu turo manzanni da ayoyi ko an nursila rasul tunda nan ana magana ne kan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal irsal ita ko kalima ta irsal ta turowa ya ta'adda ila al mursal bi nafsihi tana ta'addi ne ta ketara kenan ta kai zuwa ga wanda anka tura zuwa wanda anka turo kai tsaye take zuwa ba ta bukatar wani harafi wa ilal mursali bihi bil ba'i to amma shi ko abinda anka turo annabi da shi sai an ƙara ba'un wa ilal mursalu ilaihi bi ila amma shi ko abinda anka turo zuwa gare shi wanda anka tura zuwa gare shi sai a kawo ila kina an ce al mursal wanda anka tura al mursal ilaihi wanda anka tura zuwa gare shi al mursalu bihi abinda anka turo manzo da shi sannan kuma akwai al mursal fihi wanda anka tura cikin shi arsalna fi qaryatin nan ko wato wurin da anka tura kenan ina fata an fahimce ni to ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci wannan qala Allahu ta'ala malam yace Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina mun tura annabi Musa da ayoyin mu wa sultanin da hujja ko hujjoji kenan in ka dauki na kira litanwi'i mubin wanda hujja bayyananna ko hujjoji bayyanannu tunda ba hujja guda aka ba annabi Musa ba an tura shi zuwa gawa ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanensa suratu hud aya ta 96 da 97 wanda ya nuki nan wanda an ka tura zuwa gare shi sai a ce ila amma ayatina da yake su an ka turo annabi Musa da su an ka ce bi ayatina wanda an ka tura zuwa gare shi an ka ce ila fir'auna kuma shi Musa shine maf'uli al-mursal kenan Musa shine mursal bi ayatina shine al-mursalu bihi ila fir'auna shine al-mursal ilaihi sannan kuma inda an faɗi alƙaryar da an ka tura annabi Musa sai a ce fi kaza ina fata an fahimce ni to wannan ya kamata wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin wannan ya kamata dalibi ilmi fahimce shi yasa duk cikin Qur'ani in ka samu kalima guda to sai ka nemi ina sauran da an ka ce arsala sai ka ɗauka cikin ilmul istiqaqat da ilmul sarf aina al-fa'il aina al-maf'ul bihi aina ismul zaman aina ismul makan aina wato almaf'ulu li ajlihi daga nan sai ka dauki tafsiri duka ka samo ayoyi ka fassara alqur'ani kuma sarfu da nahwu sun taimaka maka wajen ilmul istiqaqat yana da kyau dalibin ilmi ya fahimci wannan duk in an kawo abu sai ka nemi ina sauran domin fi'ili yana buƙatar fa'ili yana buƙatar maf'ulun bihi in wanda adda maf'ulun bihi na mai ta'addi yana buƙatar zarful zaman yana buƙatar zarful makan yana da buƙatar almuta'alliqat da almustaqat wanda yana taimaka cikin tafsirul qur'an bil qur'an da at-tafsirul mawdu'i da kuma mu'alajatu al-mawadi' To, wannan sai mu bar shi a haka. Tambaya ta uku da an ce su kafirai sun tambayi manzo Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya maida musu ducin safa, wanda aka ce ducin safa da marwa ya koma kamar ducin safa ya koma zinariya, kuma gusar da duwatsun makka an gane ko kuma a kawo musu littafi daga sama. To waɗannan ayoyin an ka ce to ai da mutanen makka suka tambaya ai su waɗancan mutanen farko ba su tambaye wannan ba. to ya zamu yi da wannan malam yace to an thalith anna ad-damir fi qawlihi ta'ala shi damiri da anka ce biha a'idun ila jinsil ayatil muqtar wato jinsil ayatil muqtarahati an gane ko kenan damiri na biha da anka ce wa ataina samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wato yana kuma ne zuwa ga jinsin ayoyi la ila hadhihi al-ayat al-muqtaraha ba ana nufin waɗannan ayoyin zatin su ba da waɗannan mutanen baka suka tambaya mala yace to ka annahu كأنه تعالى قال كما دي الله ياتي وما منعنا أن نرسل بالآيات المقت... بالآيات المقترحة ba abin da ya hana mu turo ayoyin da mutanen Makka suka nemi a kawo illa takziba man qablahum sai dan saboda waɗanda suka gabace su sun ƙaryata bil ayatil muqtarihati an gane koko bil ayatil muqtaraha in zaka tsaya kenan da ayoyin da aka tu suka nemi a kawo aka kawo sai aka halakar da su don sun ƙaryata yuridu malin yace yana nufin alma'ida alma'ida tebur mai abinci domin tebur in bai da abinci ana kiran shi at-tawila in an aza abinci sai da manto alma'ida yana da sunaye daban-daban in dobe dauke da abinci kenan mutanen ma'ida da sun kace ma annabi Isa hal yastati rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama wannan bayani ya gabata cikin suratul ma'ida shine abin da ake nufi kenan sun nemi a kawo sun ka kafirce akan wani kauli da su malamai tafsiri suka faɗa wasu kuma sun tafi cewa da suka ji an ce Allah zai azabtar da wanda yayi wannan irin azaba wanda bai taba wani ba sai suka ce a'a a daina to kenan nan malam ya tafi akan ra'ayin wanda sun kace an saukar da ita shi wannan teburkin mai abinci wato yuridul ma'idata kenan ana nufin aya ta sabkar da tebur da abinci wannaƙata da kuma taguwa da mutanen annabi wato salih suka nemi a kawo an gane ko samudawa kenan suka karyata suka suka kashe ta Allah ya halakar da su wa nahwihi ma da tabka irin waɗannan ayoyi ayoyi da kafirai suka tambaya min maktarahu al-awwalun ay min maktarahu al-awwalun daga abinda mutanen farko suka tambaya ala anbiya'ihim akan annabawan su sun nemi wanda ne don ta'annuti ba don sun yi imani ba domin akwai tambaya ta ta'annuti mata hadhal wa'du in kuntum sadiqina yaushe ne kiyama za ta tsaye kunci Allah zai tsaye da kiyama yaushe ne an yi ta izgili da annabawa Allah ya faɗi wannan kuma an yi izgili da manzo sallallahu alaihi wa sallam an yi masahabbai izgili an yi mawa an yi mawa amma dai a ƙarshe ya al'amarin ya kasance wanda ya tuba Allah ya karbi tuban shi wanda ya kiyaye doge Allah shine zai maganin sa ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da malam yake son ya ce kenan jinsin ayoyi kaga irin wannan zaka fahimce shi mako a cikin suratul maida inda Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim kaga nan kakku tambaye waɗansu abubuwa in ji Allah wa ku kuka imani kakku tambaye waɗansu abubuwa waɗanda in kun tambaye su to tubda lakum za a bayyana muku wa in tasalu anha hina yunzalu alqur'an tubda lakum an gane ko in kun ka tambaya lokacin Qur'ani ke sauka za a yi muku bayani an gane ko sai Allah subhanahu wataala ce me yasa ya hana wannan qarsa alaha qaumun min qablikum mutane sun tambayi waɗannan abubuwa gabanin ku fa asbahu biha kafirin sai suka kafirci to amma ba waɗannan abubuwan da waɗannan mutane suka tambaya ba ba dole bane sai su a'a mutane sun yi irin waɗannan tambayoyi ga annabawan sai zaman to jinsin tambaya aka nufi kenan qarsa ala mislaha qaumun min qablikum shi ne abin da ake nufin a ce ko qarsa ala jinsaha qaumun min qablikum sun yi tambaya irin ta wannan jinsin ma'ana jinsin tambaya irin wanda sun kai kun yi irin shi shi ne abin da ake so a ce ba ana nufin irin abin da suka tambaya ba dole bane sai shi yana da kyau dalibin ilimi mu fahimci wannan dalibin ilimi mu fahimci wannan to kenan sai ka kaddara misl ko jins sai ka huta kenan da malam abin da yake son ya ce kenan da an ka ce wa atayna samuda wa ma mana'ana an nusira bil ayati an gane ko illa an kazzaba bihal awwalun an gane ko nan da an ka kawo bihal awwaluna ai bi jinsiha bi jinsiha ake nufi sai ka kaddara kalma ta jins ko bi mithliha sai ka huta malam yace to wa anir rabi'i ita ko amsa tambaya ta hudu da aka yi amsa ta da an ka ce ƙaryatawar da mutanen farko suka yi bai hana Allah ya turo ta ga waɗansu mutane ko ko na baya an gane ko tunda ba dole bane su su ƙaryata yace anna sunnatallahi ta'ala fi ibadi sunna ta Allah in an ce sunna ta Allah ba irin wagga sunna ba a ce abu fari kaza farilla ne ko sunna a'a irin yadda Allah yake tafiyar da al'amuransa kuma Allah ba a ce shi na ibada ga wani balle a ce shi na da farilla ko shi na da sunna ya kamata mu fahimci wannan to anna sunnatallahi yadda Allah yake gudanar da al'amuransa ta'ala madaukakin sarki fi ibadihi a cikin bayansa anna man iqtaraha ala al-anbiya ayatan wanda ya nemi annabawa su kawo aya wa atauhu biha suka zo suka zo masa da ita falam yu'min bai imani ba ajjalallahu halakahu Allah yana gaugatar da halakar da shi wallahu ta'ala shi ko Allah subhanahu ta'ala lam yurid halaka mushriki makka Allah bai niyyar mutanen makka su halaka ba mushriki makka an yi idafa a ce mushriki na makka ta ba li'annahu ta'ala domin shi Allah subhanahu wata'ala alima annahu Allah ya san cewa yuladu minhum man yu'min za a samu cikin waɗanda suka haifa wanda zai imani auli annahu koko shi Allah qada ya hukumta wa kaddara ya kaddara fi sabika ilmihi a cikin ilminsa wanda ya gabata wanda ya sani baqa'a an gane ko man ba'atha ilaihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yawmil qiyama Allah ya kaddara waɗanda ya turo manzo Allah sallallahu alaihi gare su za su tabbata zuwa ranar tashin alkiyama kina al'umma sa ba za a halakar da ita gaba ɗaya ba shine abin da ake son a ce ko da an halakar da sashen su nan baqa'a min ba'si to min ba'si sun kasa amma a larabci ni dai abin da fahimta man ba'asa man ba'asa ilaihim Muhammad wanda an ka turo Muhammad zuwa gare su kenan nan man ma an dauke shi lafazin shi na mutum dai ilaihim kuma an dauke ma'anar shi ya kuma ma'anar jam'i ya kamata mu fahimci wannan ina fata an fahimta kenan sai zaman to kasarar nan da an ka rubuta a cikin littafi ga waɗanda suke da tsaba irin tamu su san a zahiri ta bayyana kamar kuskure ne falau arsala falau ursila bil ayati falau arsala bil ayati allati iqtarahuha da Allah ya turo da ayoyin da su mutanen Makka suka nema falam yu'minu su yi imani ba la ahlakahum da Allah ya halakar da su wa hikmatuhu ita ko hikima Allah iqtadat adamu ihlakihim ta hukumta cewa iqtadat adama ihlakihim ta hukumtar da ba za a halakar da su ba falidhalika don haka lam yursilha Allah bai turo ba fayasiru ma'anal aya sai zamanto abinda ake nufi da ma'ana aya wa ma mana ana an nusir bil ayati abinda ya hana mu turo ayoyi almuqtarihati alayka waɗanda an kai wato bijiro da a kawo su kafirai suka ce ka kawo illa an kazzaba bil ayati almuqtarihati sai dan saboda waɗanda wato kazzaba bil ayati almuqtarihati alawwaluna kenan sai mu fassara ta zauri alawwaluna mutanen farko kazzaba sun karyata bil ayati almuqtariha da ayoyin da suka ce a kawo fa fa uhliku sai an ka halakar da su fa rubbama tana yiwa kazzaba biha qaumuka mutanenka su karyata fa fa fa uhliku sai a halakar da su na fata an fahimci sai a halakar da su to wannan kuma taro suna yawa su karyata kina Allah ya san ai su in suna karyata in ba sa karyatawa ga tambaya tana da rauni na fata an fahimci ni domin ai Allah ya san in wanda zai karyata kuma ya san wanda zai gaskatawa bai da dalilin ya halakar da su zai fi fitowa a fili don ya san cikin tsatson su ya kaddara akwai yan aljanna ko kuma cikin su ya san akwai wanda zai yi imani wanda ya fi fitowa a fili wallahu ta'ala a'lam wa anil khamis amsa ta uku menene munasaba tsakanin cewa da anka cewa wa mana ana annusul abil ayati illa an kadhabu hal awsan sannan anka ce kuma an ba samudawa wato taguwa an gane ko to menene alaka tsakanin farkon aya da karshen aya domin ana al-istibat wanda ilimi da ake kira ilmul munasabat wanda ilimi ne na da nau'i ka sun kai kusan nau'i guda goma sha wani abu kadiba cikin ta nasu quddurar fi tanasu bisuwar na Imam Suyuti a lokacin da muqaddima ya kawo nau'ukan sa kuma kadiba cikin marasidul matali' na Imam Suyuti munasaba tsakanin farkon aya da karshen aya kadiba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama farkon kowace sura in suka zo suna faɗin wato alakar ta da waccan aya sannan kuma kadiba cikin kowace sura da wacce sura kadiba cikin nuzamud durar fi fi tanasubil ayati was suwar na Imam al-Biqai ya kawo alaka tsakanin sura da sura da aya da aya sannan kuma kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na Ibn Ashur ya kawo alaka tsakanin aya da aya da jumla da jumla duk da yake ya tafi cewa babu alaka tsakanin munasaba tsakanin daidaito kenan tsakanin surori saboda surori ko ce sura tana dauke da nata bayani amma dai malamai ba su saka mishi ba saboda qur'ani dukkan sa akwai hikima kitabun uhkimat ayatu kenan ko tsakanin surori da surori akwai wannan almuhimmu dai kuma imam ibnu ashur wajen hada aya da aya da kuma wato jumla da jumla da kuma wajen i'rabi malamai sun faɗi alaka tsakanin lafazi da lafazi to wajen dai aya da aya ibnu ashur ya fi samun dacewa bisa ga al-imam al-biqai da haka dai wannan ilimi ne mai zaman kansa na faɗi waɗansu littattafai ɗalibin ilimi zai iya zuwa ya nema kuma ba sai waɗannan littattafan ba akwai kuma littafin almunasabat na wato Dr. Umar Salim Bazmul na ƙasar Saudiya wanda shi kuma ya biɗi ƙa'idodin da malamai suka bi wajen tabbatar da wannan ilimi da asalinsa a shari'a da bayanin halaccinsa in ɗalibi ya nemi wannan littafin zai gani sai ya haɗa ta'asilan wa tatbiqan shi littafin Umar Salim Bazmul ƙa'idodin da malamai suka bi da kuma asalin shi a shari'a su ko waɗannan littattafan sai su baka wato yadda ake yin shi a aikace wallahu ta'ala alam malam ya ce to kenan wa anil khamis to tambaya ta biyar ita ko wadda an ce menene munasaba tsakanin wancan farkon ayar da, da farkon ayar da an ce ba abin da ya hana a turo ayoyi sai dan saboda magabata waɗanda suka gabaci al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam sun karyata sannan su samudawa an ba su aya to menene alakar wannan zancen samudawa da ya zo yanzu a ƙarshe malam yace annahu ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala lamma akhbara lokacin da ya bada labari annal awwalina cewa mutanen farko kazzabu bil ayatil muqtariha sun karyatar da ayoyi ko al muqtaraha ayoyin da sun ka ce a kawo ayyana minha wahidatan sai Allah ya tantance ko ya ambace ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda sun ka nemi a kawo ayoyin an ka halakar da su wahiya naqatu salih ita ce tawwa ta annabi salih alaihi salam tsira ta tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim li anna athara diyarihim domin gurabu inji malaman zauri ko kufai an gane ko ko alamomi ko saura an gane ko ko ragowa asara diyarihim gidajensu almuhlaka wanda anka halaka fi biladil arab a cikin kasashen larabawa qariba qaribatun min hududihim suna da iyakoki suna kusa da iyakokin larabawa yubsaru yabsuruha sadiruhum wa wariduhum yabsuruha yana ganin waɗannan gidajen sadiruhum wanda ya gittu an gane ko ma'ana wanda kamar ya dawo wa wariduhum da wanda kuma mi wanda ya fita asalin warada shine wanda ya zo sadir shine wanda ya koma ina fata an fahimci ni ma'ana asalin shi dai kamar a ce da wanda ke tafiya kasashen wanda ya fito daga gida da wanda ya dawo daga gida duka yana ganin su shine sarid sadir da warid ya kamata dalibin ilimi ya fahimci wannan to kenan sai an ka bayyana cikin waɗanda sun ka karya takin an ka bada misali shine alaƙar farkon ayar da kuma ƙarshen ayar ina fata an fahimci ni kamar alaƙa tsakanin su wannan sadir da warid wannan ya zo cikin suratul al-qasas Allah subhanahu wataala yake cewa walamma warada ma a madyana wajada alaihi ummatan minan nas yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tuduna kaga walamma warada ma a madyana ma a madyana lokacin da ya gitto ma ruwa ko ya tisgo ma ruwa na madyana inji malaman zauri tisgowa to kaga warada kenan ya zo sannan kuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a kaga yusdira ar-ri'a an kawo shi ruba'i kenan yusdirar ri'a hatta sai masu kiyo sun koma da dabbobin su gida kenan kaga yusdir kenan ya zamanto asdara yusdiru ya koma da dabbobin sa gida kenan sadir shine kamar wanda wato ya koma warid sannan kuma shine wanda ya zo kenan kenan da mai shiga da mai fita yake son ya ce ad-dakhilu wal kharij wanda kuma idan muka duba a cikin alqur'ani mai girma qala ta'ala nasqi hatta wato yusdirar ri'a idan muka duba wato imam abu amr ibn al'ala da imam ibn amir ashami da kuma imam abu ja'far sun karanta hatta yasdura yasdura an gane ko kenan yasdura shi yasa malam sai amfani da wagga kalma yasdura domin sulasi ne sai a ce sadir amma yusdira sai a ce musdir kenan kira'o'in dukkan su tabbata kenan malam ba kuskure bane yayi dan ka wani ya ce a'a wato dole sai ruba'i wannan bai tabbata ba ina fata an fahimci ne a'a ita ma kira'a ce da ta tabbata kuma akwai ta to almuhimmu da yanka ce as-sadir wanda ya koma alwarid wanda ya zo kenan larabawa da mai tafiya balaguro da wanda ya dawo daga balaguro duka yana ganin waɗannan gidajen to shi yasa kenan sai an ka faɗi ɗaya daga cikin waɗannan ayoyin waɗanda larabawa suke ganin su illa dai abu guda wanda zamu ce anan to Allah subhanahu wataala yana nuna cewa waɗannan wato garuruwan zaka iske an halakar da su to an ce an halakar da su ba ana nufin komai da komai ya halaki ba a'a ana nufin banda wani abu daga cikin su kaga misali Allah subhanahu wataala yake cewa tilka wato zalika min anba'il qur'an qussuhu alayka minha qa'imun wa hasid waɗannan gidajen mu da muke baka labari min ha qa'imun akwai wanda yana tsaye ma'ana saurin ginin yana tsaye hasid akwai wanda ya ruguje asalin hasid shine abinda wato an girbe shi to wannan kenan kuma inda Allah ya ce wa dambarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun Allah yayi ragargada abinda fir'auna yake aikatawa abin da abin da suke ginawa to ai kuma yanzu sai wani ya ce to ai akwai sauran gidajen mutanen fir'auna a kasar kasar Egypt pyramid le pyramid kenan to wannan kuma ai babu matsala a'a ba duka ake nufi ba don ya ce minha qa'imun wa hasid daga ciki akwai wanda ya ruguje akwai wanda ya saura kenan sai mun to amun ne makhsus ko urida bihi al khusus a wajen malamai yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan. To sai mas'ala ta gaba shine mas'ala ta shida inda malam ya kawo tambayar da anka ce an siffanta taguwa da mubsiratan. Menene hikimar kawo wannan? Malam ya ce annan ma'ana mubsiratan dalatun wadda take nunawa kama yuqalu dalilu kamar yadda ake cewa dalili wanda yake shirya da kai zuwa ga wata hanya in zaka tafiya baka san hanya da kyau ba ko ko ka sani baka san hanya ba ko ko baka san hanya da kyau ba murshid ana kiran mai shirya suwa wahadin kuma mai shiryarwa zuwa ga hanya an gane ko waƙila waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da ita mubsaran biha wadda ana gani da ita ana ganewa da ita kenan ta hanyar ta kama yuqalu kamar da ake cewa lailun na'imun dare daren da yayi bacci amma ana nufin daren da dan adam yayi bacci a cikin sa wa naharun sa'imun ana nufin yini wanda yayi azumi amma ana nufin yinin da dan adam yayi azumi a cikin sa ayyunamu fihi da anka ce lailun na'imun yuna ay yunamu fihi wanda ake bacci a cikin sa wa da anka ce kuma wasa'im wa yusamu fihi ay da anka ce naharun sa'imun ay yusamu fihi ana azumi a cikin sa wa qila anka ce ma'anahu mubsiratan ay ya'ni annaha tubsirun nasa da anka ce mubsiratan ay tubsirun nasa tana nuna ma mutane sihhatan nubuwati salih alaihi alaihi salam tana nuna ingancin annabta ta annabi salih wa ya'didu hadha abin da yake karfafa wannan an gane ko qira'atu man qara'a mabsaratan an gane ko wani akwai qira'a wanda ke shadda kina ta karanta wa atina sunbunan daqata mabsaratan bi fathil mimi wasad in jimallan ai tabsiratan ta zamanto wato alama ce wadda take nuna ingancin annabi salih kina abin lura ta lurar da su wakila wadan sun kace mubsiratan sifatun li ayatin mahdufa su suka ce mubsira tunda an ce mubsiratan kamar tana gani amma ba a ce mubsaratan ba ana ganinta in an ce mubsir kenan ana ganinta in an kai ma wato ra'un kasa amma kace mubsara an kai ma ra'un fata ana rufin wadda ake gani tsakanin ismul fa'il da ismul maf'ul to waɗansu malamai sun kace mubsiratan sifatun li ayatin mahzufa sifa ce ta wata aya wadda an ka shafi kenan ba matsayin suna take ba taqdiruhu a wa atina samudan naqata wa atina samudan naqata ayatan mubsiratan kenan wannan taguwa tana matsayin aya ce mubsiratan ay mudiatan aya ce wadda take mai haske mai kyalkyalniya kenan daga addauna bayyina kuma tana zamantowa bayyina hujja karara wadda ana ganin ta to wannan shine abin da wasu malamai suka kawo kuma idan mutum ya duba a can cikin mas'ala ta 700 da 79 a shafi na 198 a cikin wannan sura malam ya kawo wajen waja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayata al-laili waja'alna ayata an-nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum ya kawo maganganu da dama waɗanda malamai sun ka kawo a ƙarshen inda mubsiratan da malam ya ce an ce mudi'atan kinan wasu sun ce mai haske an gane ko wasu kuma suka ce a'a abinda ake nuhi da mubsiratan nan waja'alna ayatan nahari mubsira mubsaran biha ana gani a cikinta na uku sun kace a ruba'i ne daga absara yubsiru an gane ko kina alima bihi wanda ya sani ake nufi absara absara abin ga basura bi shay'i ai alima bihi kinan fa huwa basirun ai alimun kenan nan mubsiratan wadda ta fuskata ana samun ilimin gane annabta ko ko waɗansu sun kace a nan ana tunanin rana abu ce wadda take tana da rayuwa to wannan bai shiga cikin wannan domin ita taguwa tana da rayuwa kenan dai mai so ya ko ƙara kuma mas'ala ta 579 a shafi na 198 a wannan taba'a da take hannuna ta maktabatu fayyad an gane ko idan mutum ya duba zai ga ƙarin bayanai wannan muna kawo shi ne saboda wani lokaci idan bayani ya gabata zai zama to zaka wani ya manta ma da ina ne akai wannan bayanin to wannan kenan mas'ala ta gaba eh kafin mu je mas'ala ta gaba amsa ta akan tambaya ta bakwai wa anis sabi'i abu na bakwai annal ba alaysa li ta'diyatu zulmi ila naqati kina amsar da an kace to shi kalma ta zalunci manako a ce an zalunce ka zalaman nasa ba a ce zalamu bin nasi to kenan me yasa an kawo wannan ba'un yace annal ba alaysa li ta'diyatu zulmi ila naqati ba dan ana nuna cewa ba zalunci ya ketara ne zuwa ga taguwa kai tsaye a larabci kenan bal ma'anahu fa zalamu anfusahum sai sun ka zalunci kawunan su bi qatliha wajen kashe ta au bi bi sababiha ko ko sun ka zalunci kawunan su saboda wannan taguwar da suka soke kenan an gane ko kenan dan saboda ita sun ka zalunci kawunan su an gane ko waƙila wani malamai wasu malamai suka ce az-zulmu huna al-kufru abinda ake nufi da zalunci kafirci domin zalunci na idza kuwa ma'ana ta kafirci wani lokaci wal kafiruna humu zalimun fa ma'anahu fa kafaru biha sai sun ka kafirci falamma dummina zulmu lokacin da kalima ta zalunci ta kumshi ma'anar ma'anar kufri ma'anar kafirci addahu sai ya ketarar da shi ta adiyatahu irin ketarawa shi domin ana cewa kafara bihi to kuma shi ma zalama sai an ka ce zalama bihi ana nufin kafara ya kafirci wannan shine wato ma'ana kadiba cikin dirasa ta abin da ake kira at-tadammun da kuma anniyaba tsakanin malaman basar da malaman kufa da bayanai na malamai wa an samini amsa ta takwas annal murad bil ayat thaniyan al-ibar abinda ake nufi da ayoyi na takwas wato misali tambaya ta takwas da an kai bayani kanta domin an ce me yasa Allah ya ce wa man rusul bil ayati ba mu turo ayoyi su don tsoratarwa kuma an ka ce abin da ya hana mu mu turo ayoyi kinan kaka ma an ci karo abin da ya hana a turo ayoyi kenan ba a turo ba kuma an ka ce ba ma turo ayoyi su don tsoratarwa to kenan kamar an turo kenan to ya zamu ba da amsa malam yace to amsa wa anis samini annal murada bil ayati thaniyan abinda ake nuhi da ayoyi da an ka ambaci ayoyi a bargire na biyu an gane ko al ibaru abin lura waddalalatu ko waddilalatu ko waddulalatu ana cewa wato abin da ke nuni lal ayati allati iqtaraha ahlu makka ba ayoyin da mutanen makka sun ka faɗa ba kenan ana nufin wa ma nursulu bil ayati da an ka ce wa ma nursul bil ayati kenan ba muna turo ayoyi ba na al'ibar abubuwan da an gane ko suke sa mutane su hankalta waɗanda Allah ne ya ga dama ya turo su ba waɗanda su sun ka tambaya ba ina fata an fahimci ni wannan shine abin da ake son a ci kuma ko da sun tambayi waɗansu ayoyi Allah bai harkar da su ba wannan ba shi ke nuna ba a Allah ya niyyar sabkar da su ne don ya nuna cewa ba su da niyyar imani iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir to kaga dai abinda shi malin ya kawo kinan an an tsage wata amma dai kuma sun kace sihrun mustamir har yanzu dai sihiri na wanda yake ya ci gaba to kaga wannan soki burutsu ne irin da wanda bai da niyyar imani to irin wannan kuma muna fatan Allah shi mu tsari da irin waɗannan ɗabi'o'i yan uwa musulmi wannan shine karshen abin da malam ya kawo a karkashin wannan mas'ala yanzu sai mu je zuwa ga wato mas'ala ta gaba kenan to yanzu za mu dawo ne a cikin littafi na abin da littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab domin shine kawo aya wadda take akan jerin ayoyi ya kamata mu fahimci wannan domin muna bin jerin ayoyi ne kamar yadda muka faɗa to kenan ba za mu ƙetare wannan ba kenan ya kamata mu je a ƙarƙashin wato wannan aya na'am wajen da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mas'alar ta gaba ba mu kai wancan wurin ba ashe mas'ala ta ɗari shidda da ɗaya ita ce take akan aya akan layi to ita ce za mu tafi akan ta ta as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace wa shajaratul mal'unata fil qur'an inda Allah yace wato akwai ittanya wadda Allah an ce ta fil qur'an a cikin al-qur'ani walaysa aya ta 60 a cikin suratul isra malam yace walaysa fil qur'ani an gane ko la'anu sh- shajaratin ma ba a cikin alkur'ani ba a samu inda an ka tsine ma wani icce ba ma daban in an ka ce ma nan sai zamanto wato eh, na kira ce wato ma wato eh, wasifa ce akwai wasifa akwai mausufa an gane ko to nan ba a za- nan ma din ba ƙara ta bane an kai ba kuskure bane ba a samu Allah an ci wata itanya ba gaba ɗaya kowace iri ce wannan ma ta yi ta'kidi inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha to ya an kai haka malam yace kulna zamu ce fihi idmar akwai abin da aka shafi taqdiruhu zamu kaddara shi washajaratal mal washajaratal mal'unata da itanya wadda anka ambata anka la'anta an gane ko la'antatta ce amma almazkurata fil qur'an an ambace ta cikin qur'ani sai zaman to ambatonta na an kai cikin alqur'ani amma ba ambace la'antatta ba a cikin alqur'ani shine abin da wasu malamai suka ce athani na biyu anna ma'anahu abinda ake nufi almal'unu akiluha Allah an ci waɗanda suke cin tawahumul kafara su ne kafirai sai zaman to ita abu ce wadda abincin waɗanda an kala'anta ce sai an ka ce almal'unata kina an yi itlaqin wato eh, cewa ita Allah an ce ta amma da nufin waɗanda suka cinta ne an kala'anta an gane ko a thalithu abu na uku kenan sai zamanto Allah an ci mai cinta shine fa'il an gane ko ita ko maf'ulun bihi ta an ɗauko ismul wato al-maf'ul an adashi ismul fa'il an gane ko kenan wa shajarata al-mal'unu akiluha الثالث أبو نأكو أن الملعونة أبن أكيد الملعونة أي المذمومة أبي الزرجي abin zargi kaza qala ibn abbas radiyallahu anhuma kama haka ne ibn abbas ya faɗa inji malam kina an yi riwaya gare shi wa hiya madmumatun fil qur'an an zarge ta a cikin alqur'ani bi qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna shajarata zaqum lalle shajarata zaqum iccen zaqum ta'amul athim shine abincin mai zunubi mai yawan aikata zunubi suratul dukhan aya ta 43 zuwa aya ta 44 wa bi qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala tal'uha hirtsinta ko abin da ke fitowa na tsironta kenan ka annahu ru'usu shayatin ka cire kamar kan shaydan ne aya ta 65 a cikin sutu safat duk da yake mutum bai taba ganin kan shaydan ba amma da an ce kan shaydan da an sa abu ne wanda bai da kyau ina fata an fahimce ni ko kan shaydanu to eh, cewa arrabi'u abu na hudu anna al-araba taqulu li kulli ta'amin makruh larabawa suna ce ma dukkan abincin da suke kyama au da au ta'amin makruh au darrin an gane ko ko ko abincin da ke cutarwa mal'un su ce abinci ne la'ananne wa fil qur'ani a cikin alqur'ani al ikhbaru an darariha an faɗi cutar da cutar wadda take yi wa karahatiha da kuma wato kyamar ta kenan abincin da ke cutarwa ana kyamar shi to shine abin da waɗansu malamai suka ce al khamisu abu na biyar sun ka ce annal la'ana fil lugha abinda ake nuhi da kalima ta la'anta a larabci at-tardu ko ra'abu wal ibadu kuma a nisantar da shi wal man'unu abinda an kal'anta huwa al matrudu an rahmatillahi ta'ala abinda an ka kore daga rahama Allah al mubad wanda an ka nisantar da shi daga rahama Allah ko kace al mubad ko al mubad duk ana iya cewa daga abada ko ba'ada wa hadhihi shajaratu wannan ittanya matrudatun an nisan wato kamar an ce matruda an kore ta muba'adatun an makani rahmatillahi an nisantar da ita daga wurin rahama Allah wa huwa aljanna ita ce aljanna li'annaha fi qa'ri jahannam domin ita na cikin wato zurfin jahannama ko ramin jahannama an ce qa'ar an gane ko qa'ar ana nufin rami mai zurfi tana cikin rami mai zurfi na jahannama wa hadal ibadu wannan nisantarwa wa tsardu da wato ƙara nisantar da ita ko mu ce kamar an kaita wannan wuri mai nisa mazkurun fil qur'an an ambace shi a cikin alqur'ani bi qawlihi ta'ala inda Allah subhanahu wataala ce innaha shajaratun takhruju fi asli jahim wannan ittanya ce wadda take fita a cikin aslin jahannama ma'ana tushe can kasan kasan kasan jahannama karkashin jahannama suratul safat aya ta 64 an gane ko wa qala ibn al-anbari ibn al-anbari yace summiyat mal'unatan an kira ta mal'una li annaha mub'atun an manazil ahli al-fadli domin an nisantar da ita daga masaukin nan ko mazaunan mutane masu falala su ne masu imani wanda za su shiga aljanna to kenan wannan shi ne abinda malam ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala to amma abin da ya kamata mu dan ƙara ƙarshen wannan mas'ala shine cewa nan da an ka kira ta al-mal'una ba ana nufin ita Allah an ce ta ba domin a aqida wato dan adam mutum da aljani su ne an kai min su ne wato Allah ya dora ma amma sauran halittu ba su dauki wannan taklifi ba kuma Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan to kaga wannan duwatsu kuma Allah ya ce an yi tattalin su ne ga yan wuta uiddat wato fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara an gane ko makamashin wutar jahannama mutane ne da kuma alhijara da kuma duwatsu to su duwatsu ba su yi laifi ba shi aljani kuma zai shiga ciki domin wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba kamar da sun ka faɗa kuma ba a cewa Allah bai iya kona aljani da wuta dan yayi shi da wuta a'a yadda ƙasa in ta kwaɗo mu adam tana iya kashe shi ko in ya shiga cikin rami tana iya kashe shi haka ne Allah zai azabtar da wato aljani da wuta don haka kakka kawo irin wannan tunani ka zo ka ƙara ma wuta ne to ala ayyati hal dai anan ita wannan itan ya bata da wani ba a dora mata wani abu ba to ya za a iya ce Allah an ce ta kina sai zamanto ba wai ana nufin la'anta ba ita an ka la'anta sai dai zamanto a'a wato abincin waɗanda Allah ya la'anta ne ko ko mal'unun biha ta fuskar waɗanda Allah ya la'ance su da ita yake ƙara wato la'anta su kenan tana daga cikin abubuwan da Allah ke la'anta su da ita yake ƙara nisantar da su daga rahama yake ƙara nisantar da su daga rahamarsa da ita wannan itan tana daga cikin su wannan shi ne abin da ya kamata ɗaliban ilimi su fahimta ko in ce mu fahimta sai abu na gaba da ya kamata mu ƙara ƙarƙashin wannan mas'ala shine cewa abin da ya kamata mu fahimta ƙarƙashin wannan mas'ala shine cewa nan da anka ce wannan ittanya ta kharuju fi aslil jahim tana fita a cikin karkashin jahannama kafirai masu suka ga alqur'ani ba yau suka saba ba sai suka ce to wai kaji wai muhammadu wai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce wai ittanya za ta fito a cikin wuta kenan suna ganin cewa icce ba zai fito cikin wuta ba to kaga irin wannan shine yan madrasal aqlaniya waɗanda suke karetar da nasoshi ko su yi tawilin su don su dace da hankalin su saboda suna kiyasin duniya da lahira a'a duniya da lahira ba ɗaya bane kuma hankalinka in ya kai inda bai fahimta nassi to nassi zaka bi in baka fahimci nassi ba ka koma malamai su maka bayani amma ba karetar da nassi zaka yi ba ko ka je ka yi wato tawilin sa ina fatan yan uwa sun fahimta to dan haka kaga ashe irin wannan su ce ittanya wai a ce tana fitowa cikin wuta ya za a iya ce ya fito a cikin wuta kaga ni suna wannan dan an ka ce masu tsaron wuta alaiha tis'ata ashar akwai mala'iki goma sha tara ina fata an fahimci ne mala'iki goma sha tara masu tsaron wuta duk da yake tis'ata ashar da an ce ba a ce tana yiwa a ce sahun mala'iku goma sha tara ko kuma mala'iku sha tara an gane ko duk yana iya dauka to amma dai sai wani ce to ai mala'iki goma sha tara na babu matsala yace mutane baka su je su aikata duk abin da suka ga dama shi idan dan mutum goma sha tara na ko shi kadai yana iya fitowa kawai ya buge su kawai shikenan su je ma su shiga aljanna kaga ma wai hadda Allah za su yi ma kwace kuma sun rena umarnin Allah to kaga bai san mala'iki ba bai san halittar mala'iki ba dan haka irin waɗannan abubuwa su kaga alqur'ani ba yau ne aka saba ba su kaga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba yau aka saba ba su kaga shari'ar musulunci da abinda musulunci ya zo da shi ba haka ne ba yau ne aka saba ba a ce me yasa za a cewa namiji yana da kaza mace tana da kaza cikin rabon gado me yasa namiji hitsarin namiji akan mota shi da hitsarin mace a wajen alwala da yayyafa mishi ruwa da waye da waye in suna kanana duka waɗannan ya kamata musulmi su bincike kansu akwai hikimomi waɗanda suka boyu akwai waɗanda kuma sun bayyana Allah ya faɗe su wasu kuma ta bincike ana gano su wasu kuma sai zuwa gaba amma ya kamata musulmi mu tashi tsaye wajen bincike kan irin waɗannan mas'aloli saboda raddi ga wato makiyan Allah wanda addarabon kuma wani zai cewa a'a tunda Allah ya faɗi ba sai ayi bincike ba a'a Allah yana faɗin hikima wani lokaci kuma an yi bincike za a gano kuma wannan mu mun riga mun yi imani amma muna son mu kawo ta mu gudunmuwa ne cikin kare addinin musulunci gwargwadon ikon mu kuma wani wanda ba kafirin ba bai karyata ba idan ya ji an yi wannan misali ya ji an yi shiru kaga yana iya ɗauka abin gaskiya ne amma idan aka bashi dalilai tana yawa zama to sanadiyar musulunta sa shi yasa muke bincike kan irin waɗannan abubuwa a matsayin mu na musulmi dan wani zai cewa irin wannan bai da wani amfani kawai a bari wanda yake da rabon imani yayi wanda bai da rabon imani ya bari ba haka da ake nufi ba wallahu ta'ala a'lam to ina ganin wannan shi ne abinda zan iya karawa karkashin wato wannan mas'ala wallahu ta'ala alam to dan haka malam yace to fa in qila idan aka ce kaifa khassa ashabal yamin bi qira'ati kutubihim bi qawlihi ya akai Allah ya kebance a mas'ala ta 602 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa khassa ashabal yamin ya akai Allah ya kebance ma'abuta hannun dama bi qira'ati kutubihim su karanta littafan su bi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce faman uti kitabahu bi yamini wanda anka bashi littafin sa da hannunsa na dama fa ulaika yaqra'una kitabahum waɗannan su ne za su karanta littafin su suratul suratul isra'i aya ta 71 walima khassahum bi nafi zulmi ya aka kuma Allah keɓance su waɗanda aka ba hannunsu na littafi a hannunsu na dama cewa su kaɗai an ka keɓance ba za a zalunce su ba khassahum Allah ya keɓance su bi nafi zulmi anhum ya ce ba za a zalunce su ba bi qawlihi da Allah yake faɗa wala yuzlamuna fatilan ba za a zaudare su ba kuma ba za a zalunce su ba gurgurdan alfatil in an ce alfatil kamar wato waɗansu malamai suka ce abin da shine idan kan murza hannunka yatsa biyu akwai dan wani abu da yake zuwa ana kiran shi alfatil wasu kuma suka ce alfatil wani dan zare ne da yake kwanta cikin dabino naqir kuma shine wato wani dan digo wanda a bayan dan dabino shi kuma qitmir shine wato kamar wani abu da yake kwanciya wanda yake lullube da binu wani dan dan da binu yana cikin wani abu wanda yake lullube da shi duk in ka karanta zaka ga bambancin su almuhimu dai ana nufin ko da karamin abu ne a takaitan takaitawa tare da kuma faɗin ma'anarsu ma anna ashabi shimal tare da cewa su ma'abuta hagu ya qara'una kitabahum za su karanta littafin su kuma wala yuzlamuna aidan su ma Allah bai zalunce su ba dan Allah ya ce wala yuzlimu rabbuka ahada to yanzu an kai an ka bada wannan yace to kulna za mu ci inna ma khassa ashabal yamin abin da yasa Allah ya kebanci ma'abuta hannun dama bi zikril qira'a da za su karanta li anna ashabash shimal domin su ma'abuta wato hagu idza ra'aw ma fi kutubihim in sun kaga abin da ke cikin littattafan su min al fada'ih na abubuwa na kunyata jam'i ne al fadhiha wal qaba'ih da abubuwa da suke munana mara kyau qabih ko wato qabiha akhadhahum min al haya'i sai ya kama su na kumya wal khajal an gane ko khajal shi ma nau'i ne na kumya kenan za su ji kunya an gane ko wal khawf da tsoro an gane ko ma yujibu habsatan lisani abinda zai wajabta habsatan lisan halshe ya kame asalin habasa shine ya daure abu ya dau ya zamanto sanadiyya habsatan lisan wato rike halshe daure halshe wata ta'tu'il kalam su zamanto suna iniya a cikin magana an gane ko wal ajzi an iqamatil huruf su kasa wato tsaida harufa ma'ana su kada su kasa yin magana da kyau fatakunu qira'atuhum sai karatun su ya zamanto kala qira'a kamar ba su karatu ba fa amma ashabul yamin amma ma'abuta hannun dama fa amruhum ala aksi zalika al'amarin su ya zan sun kuyan wannan ma'ana su suna iya karanta littafin su da kyau la jarama annahum yaqra'una kitabahum ba shakka za su karanta littafin su an gane ko ahsana qira'atin mafi kyawun qira'a wa abyana kuma mafi bayyanata abu ya bayyana a fili qarara wala yaqna'una bi qira'atihim wahdahum wala yaqna'una busu wadatu ba shine yaqna'una daga alqira'a ne wadata an gane ko wadatar zuci wala yaqna'una ba za su wadatuwa ba bi qira'ati wahdihim su su karanta su kadai hatta yaqula al-qari'u har sai mai karatu ya ce ko kace hatta yaqula ko hatta yaqul duka ana fada hatta yaqulu al-qari'u ko hatta yaqula al-qari'u har sai mai fada mai karantawa ya ce li ahli al-mahshar ga mutanen tashin alkiyama waɗanda an ka tayar da su ha umqra'u kitabiya ku karbi littafi na ku karanta shi suratul haqqa aya ta 19 yana jin daɗi to ko a jarabawa a nan duniya malamai suke cewa ko a nan duniya mutumin da ya samu maki mai kyau sai ya ɗauko takardarsa yana nuna ma mutane kuma yana iya zuwa gidansu ya kai ma mahaifinsa amma wanda ya jarabawa sa bai mai kyau ba sai ka iske ya ɓoye takardarsa ko a cikin aji sannan kuma iyayensa in sun tambaye sa akwai an ba da takarda sai ce ba a bayar ba shi yasa in kana da ɗa lokacin jarabawa ya ce ba a ba da takarda ba ka je makaranta ka tambaya shin an ba da takardun ko ba a bayar ba saboda ya san bai aikata alkhairi ba ko ko tana yiwa an hana shi ne saboda sai ka zo akwai wadansu abubuwa da yake aikatawa ko bai karatu ko kuma yana rashin mutunci tana yiwa yana karatu amma bai da ɗabi'o'i na gari don a nuna maka ga abin da yake aikatawa don haka iyaye ai hattara a rinka bincikawa karatun ɗanka in kai ba kai karatu ba za ka kawo masani ne ya jaraba shi don a san karatunsa mai kyau ne ko ba mai kyau bane malam yace to wa amma qauluhu ta'ala amma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala yuzlamuna fatilan ba za a zalunce su ba gwargwadon alfatil wato wannan da abin da mun ka faɗa muka ce dan zare da yake kwance cikin iccen dabino ko kuma abin da mutum idan ya yi fatala wato anamilahu ko ya dai idan ya hada wato yatsunsa guda biyu ya murza akwai wani dan abu da yake fitowa mai kamar abin nan kamar wani datti datti da ya kwanta akan farci to shi ake nashi fatil gwargwadon wannan abin ba za a zalunce su ba fa huwa a'idun ila kullin nas kenan nan ba ana nufin su waɗanda suka yi imani bane wanda an ka ba littafin sa da hannunsa shi kadai ne abba za a zalunta ba gwargwadon wannan a'a wannan yuzlamuna wawun tana koma ne zuwa wal jama'a ce ta koma zuwa ga dukkan mutane la ila ashabil yamin ba su ma'abuta hannun dama ba kadai ake nufi da wannan asani na biyu annahu a'idun ila ashabil yamin khassatan waɗansu malamai suka ce wannan zai komawa ne zuwa ga waɗanda za a ba hannunsu littafi a hannunsu na dama kadai wa inna ma khassasahum Allah ya kebance su bi zalika da wannan li'annahum ya'lamuna annahum la yuzlimun domin sun san cewa li'annahum su li'annahum ya'lamuna domin su sun san cewa la yuzlamuna ba za a zalunce su ba wa ya'taqiduna zalika kuma sun sun sun kudurta wannan sun yi imani da wannan bi khilafi ashabi shimal sabanin ma'abuta hannun dama hannun hagu waɗanda suka karɓi littafin su a hagu kenan fa innahum ya'taqiduna su suna nan suna i'tiqadi suna kudurtawa aw yadhunnuna ko suna zaton annahum yuzlamun za a zalunce su wa ya'didu hadha wajh abin da yake karfafa wannan wannan magana da muka faɗa wannan amsa qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki nagari wa huwa mu'minun kuma shi mai imani kaidi da ba a aiki nagari in babu imani in an yi babu lada fala ya khafu zulman to ba zai jin tsoron zalunci ba wala hadman ko ko tauyewa to nan zulman a zalunce ka gaba ɗaya a hana ka hadman kuma a tauye maka bambanci shi a bambanci tsakanin wannan da wannan kaka sa tsammanin babu bambanci asalin kuma alhadmu shine tamne abu to kaga in an tamne abu za a mace shi ne koma karami to shi yasa an kace hadman za a tauye musu suratu taha aya ta ɗari da sha biyu kenan shi yasa sai wadansu malamai sun kace to nan su mu'minne da an kace wala yuzlamu don sun yi imani ne su ko kafirai suna ta tsammanin ta rayuwa wato a zalunce su su basu ma imani da kiyama ba ma wasu ma sun ce sun yi sun yi zaton na za a yi kiyama wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqinin to yan uwa musulmi wannan mas'ala din kafin mu kai karshen ta akwai abu guda ko guda biyu da nake so in ƙara shine cewa to na Allah ya ce waɗansu za a ba su littafin su da hagu wasu kuma za a ba su wato da dama amma kuma wasu sai Allah wasu kuma sai Allah ce za a ba su littafin su ta bayan bayan su wa amma man utiya kitabahu wara a zahri an ba shi littafin shi ta ta bayan shi fa sawfa yad'u thubura zai kira halaka sai malamai suke cewa abinda ake nufi su waɗanda za a ba littafin su ta hagu ko dai ya zamanto waɗansu saboda jarimar da suka yi ma Allah sai an tankwar hannunsu sannan a ba su ta baya ko ko ya zamanto duk kafin rai sai an tankwar hannunsu a ba su ta baya kenan wasu tarayewa a ba su a hagu wasu a juyar da hannayensu a ba su da baya ta hagu ko kuma a'a dukkan kafiran za a tankwar hannayensu sannan a juya a ba su littafin su wato ta hagu kenan wannan abu na farko kenan sannan na biyu akwai munasaba Allah ya ce kafirai za a ba su hannayensu littattafansu wara a zuhurihim ta bayan bayansu me yasa wannan Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa saboda su ma sun mayar da littafin Allah sun watsar da shi ta bayan bayan su walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim can da mun karanta wannan aya da mun mun ketar musaddiqun lima ma'ahum an gane ko nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim kaga sun watsar da littafin Allah ta bayan bayan su ma'ana ba sa aiki da shi ko kuma sun dauke shi ma sun yi jifa da shi duk shi na iya dauka ka annahum la ya'lamuna kamar busani ba kenan wani tana yiwa bai aiki da shi ya watsar da shi wani kuma bai aiki da shi kuma dauke shi ya jifa da shi kaga ya hada biyu kenan to shi ko na tashin alkiyama sai Allah ya sa a bashi littafin shi ta bayan bayan shi aljaza'u min jinsil amal wannan shine abin da malamai suka faɗa yan uwa musulmi kuma shine abin da ya kamata mu faɗa a karkashin wannan mas'ala kuma anan ya kamata wato mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za mu zo mu dora akan inda muka dakanta abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh